أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين نعم
اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يؤردوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستكر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر الله أكبر
wannan ciki suratul kamari surar wata an ambace ta da wannan suna saboda ta fara da wannan lafazi na alkamar a inda Allah subhanahu wata'ala ya raba wa annabi sallallahu alaihi wasallama wata kashi biyu don ya zama wata babbar mu'ujiza muhimmiya a gare shi yayin da kafirai suka nema wannan sura tana da ayoyi hamsin da biyar dukkan ittifaƙin wato ruwayoyi kuma ita ce ta hamsin da hudu a kuma jerin surori ɗin idan aka ɗauko daga fatiha to har zuwa ita wannan sotar kamar ita ce ta hamsin da hudu hamsin da biyar ɗin su ne ayoyinta wato kenan aya ta ham sura ta hamsin da biyar ita ce kenan sotar rahaman wannan sura tana da dangantaka da wacce ta gabata sotin najin ta fuskoki kamar guda uku na ɗaya fuska ta ɗaya shine suratun najami ta ƙare da azifatul azifa wato tashin alƙiyama ya yi kusa ita kuma ta fara da ikita rabatu sa'atu tashin alƙiyama ya zo wata ya tsage gida biyu idan wannan sura ta fara da alƙamar ita kusotun najami da annajam ta fara dukkaninsu a sama suke dukkanin tauraru ne sotun najami sura ce ta taurari wannan kuma sura ce ta wata irin wannan ya faru a waɗansu surori da irin wannan jeruwar in mun je izifi na ƙarshe za mu samu cewa akwai suratul fajari ya zama safiya kenan wayewar gari sannan akwai suratul shamsi surar rana wacce take binta suratul layl surar dare wacce take binta suratul duha surar walha to haka su ma wannan suka jere wannan ta wata wannan ta wato tauraro ko da shi Allah haka yake jera su a cikin kuma ayoyi a cikin Qur'ani ga sunan falamma ra'a al-qamara bazikan falamma ra'a ash-shamsa bazikatan falamma ra'a kaukaban kamar yadda yake a cikin suratul an'ami kuma har yanzu abin da zai nuna cewa surorin guda biyu duk a jere suke suratul kamari ta faɗaɗa abin da suratul najm ta zo da shi da tarihin al'umai waɗanda suka ƙaryata da saƙon manzanninsu aka halakar da su. Ta najami ta zo da su kawai a dunkule, wa ƙauma nuhin min ƙar'inin kanu humu azalama wa daga wal mutafi ka ta'ahawa faga shaha ma ga shaha ba wa annahu wa ahalaka adan al'ula wasa mudan fama abaka wa ƙaumin nufin min ƙabin inda kanu a zalama wa daga wani mutafikar ta ahawa. To sai ita kuma sosul kamar fi ta zo su kuma in detail wato ta zo da tafsiri. Ta faɗa da kisoshi guda hudu na annabi Nuhu da annabi Hudu da annabi Salihu da annabi Lut. irin waɗannan surori suna da yawa cikin ƙur'ani kamar idan aka dubi sotil an'ami ta kawo annaba a dunkule amma a arab ta zo ta faɗaɗa sotil furkani ta kawo a suratul furkani ta kawo annaba a dunkule wa'adan wasan mudan wa sahabar rafi ta kawo su a dunkule ita ku so sha'ara sai mai binta kawai sai ta kawo su kuma a fassale irin suna da yawa a cikin alkur'ani wanda yake nuna cewa duk ajiyar suke kuma ana maimaita irin wannan ne saboda ƙara jaddada wa'azi da gargaɗi da shiryarwa in an manta a tuna inda ba a ji ba yanzu a ji kuma duka surorin gabaki daya tunda na makka ne suna yin bayani ne akan abubuwa waɗanda suka shafi tsoratarwa da kwaɗaitarwa ta ambaci azaba ta kafirai saboda sun ƙi Allah ta ambaci kuma ni'ima ta mumine saboda sun bi Allah ta kawo cewa in an mutu kuma za a tashi su tabbatar da annabtaka da dukkan wani abu da ya shafi tauhidi wannan dama ko da shi shine aiki na surori na maka amma surorin madina surori ne waɗanda suke yin bayani akan kuma shari'a akan mu'amala irin yadda za a zauna lafiya mutane sun yi rigima tsakanin yaya za a ware ta tunda an kafa gwamnati a madina saboda haka surar ta fara ne da ike da rabatar sa'atu wato tashin alkiyama ya yi kusa saboda mai in shakkal kamaru wata ya tsage kashi biyu akwai hadisi na Ahmad bin Hanbali da Muslim da sauran masu ruwaya ta hadisi suna bayani cewa Qurayshawa sun nemi aya sun nemi ujiz daga Annabi sallallahu alaihi wasallama idan kai har annabin ne to muna so ka nuna mana wata alama lalle kai na Allah din ne to shi ne sai ya nemi Allah ta'ala ya raba wata gida biyu saboda ka wata ya tsage gida biyu kashi ɗaya ya faɗa kan dutse na abi kubais ɗaya kuma na kwa'ai ki'an manya-manyan duwatsu ne na maka ɗaya yana gabas da ka'aba wanda shine idan ana duban gabas za a gan shi wanda shine yanzu sarki ya gida a kansa shi kuwa kwai aiki an shi ma yana da tsaho sosai shi ne tun daga wajejen wato tun daga dai marwa a marwa burbushinsa ne an ce inna safa wani marwata to marwa ɗin ƙarshen kwai aiki an ne daga nan wato ya- ya danna ya arewa ya ya kun karkata ya yamma su jirwar can ya tafi ya haɗe ungoyi masu yawan gaske to amma yanzu babu shi duk an rushe saboda ƙari don saboda ƙari da aka yi na ka'aba wanda ake ciki ne yanzu sabon nan wanda ya haɗa da irin su shamiya nan arewan ka'aba kuma shi jabal abi kubais shi yana nan amma an rage shi an yi hanya tsakaninsa da masjidil haram wanda irin su babu safa duk a nan suke gidan da aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallama yana barin arewa da shi daidai an ce abi kubais dinnan sunan wani mutum ne wanda ya gudu ya hau kan wannan dutse ya gina gida wato daga cikin irin kabila ne ta jirhum waɗanda jirhum dinnan su ne waɗanda suka zo suka kafa makka lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya ɗauko hajar ya kawo ta nan gurin da jaririn ɗanta isma'il gurin ba komai to hanya ce wacce larabawa ta fatauci suna zuwa ƙasar sham suna zuwa suna wucewa da suka zo suka samu ruwa sai ga tsuntsaye suna yawo busan dagun nan akwai ruwa ba in an ga irin waɗannan tsuntsaye lalle akwai ruwa kace ah to ya muka ga ruwa a nan suna zuwa sai suka samu ashe ruwan zanzam ne Allah ta'ala ya bugo da shi saboda albarkar annabi Ismail da mahaifiyarsa Hajar to sai suka yi sansani a nan to duk sanda suka zo to sai su sauka a nan su ci abinci su huta su iya zaman da za su yi kwanaki ne to sannan su to da haka daga sai gun sai ya taru ana nan ana nan wayansu in sun zo ba za su tafi wayansu kuma suka mai da gurin kaman gidansu to shine ya zama makka nan ne aka samu kuma wannan safa da marwa saboda ita hajar din tana kaiwa da kawowa don saboda ko za ta ga wani wanda za ta tambaya wanda zai taimaka mata ta bar yaro jariri yana shure-shure ta dawo sai ta ga ruwa yana ta ubuwa to shi ne suke cewa zamzam zamzam wato koma koma koma tsaya haka tsaya haka inda ba ta ce zamzam ba to da sai mamaye duniya to saboda haka a nan ne wannan wata ya tsage in shakkal kamar tashin alƙiyama ya yi kusa wata ya tsage to amma ga shi yanzu muna shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya ta hijirar manzo sallahu alaihi wasallam amma har yanzu ba a yi tashin alƙiyamar ba abin da ake nufi shine kullu ma huwa atin at duk abin da zai kasance dama zai zo to lalle zai zo din tunda zai zo zai zo to tunda zai zo shikenan a kusa ne kullu atin qari duk abin da zuwa zai to lalle ya kusa sun ce idan ya tsage za su yi imani da shi to kuma aka tsaga musu gashi watan gashi ya tsage sun gani wani ƙaulin ma an ce ya fito ta hannun rigar annabi sallallahu alaihi wasallama ta dama ya fita ta hagu akwai dai waɗansu hadisai irin waɗannan amma mutane ba su fiye yawan kawo irin waɗannan ɗin ba wanda dai kawai ake yawan kawowa shi ne lallai ya tsage gida biyu kuma wannan abu ne wanda babu kokonto duk malamai na duniya sun tabbatar da haka ga hadisai na manzon sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da haka sai dai abu ne wanda ya shafi ya- wato ya faru da daddare ba da rana ba kila wa'ansu suna bacci kila wa'ansu suna cin ɗaki a zazzauni to amma dai duk duniya ce shine kafiran suke cewa lallai ɗan abi kabasha ya yi wa wata sihiri ko ya yi wa idan sihiri wata yana nan a inda yake amma sai ya yi mana sihirin da muke ganin kamar ya rabe biyu wata yana nan a inda yake ko mu muna nan a idan yana nan kamar yadda yake amma kuma sai muke ganin kamar wata ya rabe biyu suna ganin wato sihiri aka yi musu a yi makon ce to shi kenan yanzu mun yadda kai annabi ne to mun yi imani da kai wa in yarau ayatan ya uridu wa yaqulu sihrun mustamir suka ce to ai mun ji ko dai watan yi wa sihiri ko mun yi wa sihiri to amma ai ba zai iya sihircewa idan dinan mutanen duniya ba ko kuma ya sishirce watan ga mutanen duniya bari mu bari tuna sai in matafiya sun zo daga waɗansu sassa na duniya tunda nan guri ne gurin haɗuwar jama'a ne gurin haɗuwar mutane iri-iri ne na duniya mu tambaye su mu ji duk waɗansu matafiya da suka zo in an tambaye su ya yaran kaza watan kaza kun ga a lokaci kaza dare kaza kun ga wata ya yaya suka ce ai mun ga abun mamaki wato sai muka ga kawai muna zaune muna kawai sai sai muka ga wata ya tsage gida duk wanda aka tambaya za su fada aka mutukar dai suna waje da daddare ko a ga a garin su din dare ne sannan kamar yadda aka sani har yanzu abin da ya sa ba zai gama duniyar gaba ɗaya mai yiwa lokacin da ya tsage din iyakacin waɗanda su dare ne sannan a ɓangaren su to su kaɗai ne kai za su ga wannan tsagewar amma da yake duniyar daɗin ba irin ta yanzu ce wacce zai zama cewa nisan ya yi yawa irin yadda har waɗansu a sannan ɗin rana ce ba su gani ba to saboda haka na kusa-kusa ɗin wanda suke duk mahuda ɗaya ne ikilimi ɗaya ne duk sun gani sai dai wanda kamar muka faɗa ko yana ɗaki ne ko yana bacci ko bai kula ba shi ne to amma tunda mutane sun gani to dole wannan zai ga wannan wannan zai gaya wannan wannan zai gaya wannan saboda haka abin ya ga mai duniya to amma su ƙurishawa kafirai wa in yarau ayatan idan suka ga wata aya wata mu'ujiza ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya kulu sai su rika cewa sihirin wannan wani irin sihiri ne mustamir ya wannan wani muhimmin sihiri ne wanda aka kyautata yinsa ko kuma wannan sihiri ne wanda ya zama na yau da kullum mai tafiya an gan shi a nan an gan shi a can wannan sihiri ne mai gamewa ko ina wa kazzabu sai su sai su kareta da suka ga wannan mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi ta tsagewar wata sai suka ƙaryata a maimakon sun ce da za su yi imani suka ce ƙarya ne sihiri ne rufa ida ne wattaba'u ahawa'ahum suka ci gaba da bin son zuciyarsu a maimakon su gaskata su yi imani da Allah su yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama wa kullu amrin mustaqil kowanne irin abu akwai ƙarshensa sa duk abin da yake da mafari to yana da ƙarshe Allah subhanahu wata'ala shine tunda ba shi da farko to ba shi da ƙarshe amma komai kamar yadda Hausa suke cewa komai jifan ni a- a- komai nisan jifa zai faɗo ƙasa ƙarshen alawa ƙasa duk abin da ya yi mafari za a yi ƙarshen duk hausa suna faɗar wannan to haka yake hatta a alƙur'ani a gurin Allah subhanahu wata'ala duk abin da yake yana da farko to yana da ƙarshe saboda haka su yi duk abin da za su yi a dai a dai akwai ƙarshe akwai ranar ƙindilancin tana nan rana ba ta ƙarya kamar yadda hausa ne suke ba sai dai uwar ƴa ce ƙarya ranar tashin kiyama za ta zo ranar sakamako za ta zo ko a duniya ko a lahira duk za su zo babu ko kwanto saboda haka me suke ci na ma baka yana zuba kamar yadda Allah ta'ala yace li kulli naba'in mustaqar kowane labari yana da ƙarshensa idan an ce mustaƙir kowane abu kullu amrin mustaƙir wa kullu amrin wato kowane abu yana da ƙarshensa in an ce mustaƙar masadari ne kowane irin abu akwai a inda yake ba abin da za ka same shi ba inda yake ba abin da za ka same shi bai kai inda zai kai ba idan an ce mace jini yana zuwa yaƙi ɗaukewa irin na istihara ɗin nan ko wani abu dai wanda duk ike fitowa daga jikin ɗan adam wanda ba a so ko yawan fitsari ne ko haɓo ne ko wani jini yake zubowa a wani guri ake so ya tsaya akwai aya ta arba'in da hudu a cikin sutu hudin alaihi salam wakila ya ardu la ima aki wa ya sama'u aqali wa jiral ma'u wa qulil amru wastawar ala judi wa qila bu'udan lil qawmi zalimin kafa bakwai bakwai ake rubutawa har kwana bakwai wannan jinin ko wannan abin da yake zubowa to zai dauke idan bai dauke din ba shine sai a rubuta wannan ayar da muka faɗa ta cikin suratul an'ami wacce take fassara wannan da muka karanta a suratul qamari likulli naba'in mustaqar kullum takwas har zuwa kullum kafa tara har zuwa kwana bakwai to bai dauki ولقد جاءهم من الأنباء حقيقة labarai na al'ummai waɗanda suka gabata, waɗanda aka aika wa manzanni, suka ƙaryata da manzannin aka halakar da su, aka tserar da annabawan da waɗanda suka yi imani da su. Ai, wannan labarin ya zo musu, wanda ma fihi muzdajar, akwai cikakkiyar ko cikakken wa'azi a ciki, akwai cikakkiyar tsawatarwa da tsoratarwa a ciki. Ya kamata su yi tunani su yi izina da shi, su ma idan suka yi irin abin da waɗancan al'umma ɗin suka yi, su ma abin da ya samu waɗancan shi ne zai same su. hikimatun baliga wata hikima anan wato shiryarwa ce wa'azi ne wanda ya zama cikakke mai isarwa babu abin da ya rage na wajen yin gargadi ga waɗanda suke ƙin bin Allah da kuma yin albishir ga waɗanda suke binsa alƙur'ani ba abin da ya rage ya zo da komai mai gamsarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da komai wanda zai gamsar ya isar da saƙo isarwa kuma mabayyaniya har a yaƙi a hajji da ya yi na ban kwana bayan da ya gama wa'azi yake cewa Allahumma hal ballagtu ya Allah shin na isar da wannan saƙo da ka aiko ni ko kuma Allah na isar da wannan saƙo da ka aiko ni ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik wa illan tafa'al fa ma ballagta risalati wallahu ya'simuka minan nas ya kai wannan manzo ka isar da abin da na aike ka da shi zuwa ga jama'arka zuwa ga duniya zuwa ga halitta idan baka yi haka ba to baka isar da saƙon ba ke to shine yake tabbatarwa cewa ya isar da Allah ta'ala ya gamsu ya isar babu wani giɓi da ya bari ba abin da ya bari ba abin da ya ƙara a wannan dai hajjin a wannan ranar sai kuma ya saukar masa to alyawma aka manta da kun dina kuma to a yau mun cika muku addinin ku shikenan wa atammamtu alaykum ni'imati na cika muku ni'imomi na wa raditu lakum al-islam dina na yadda addinin musulunci ya zama addinin ku Allah ta'ala da kansu ya yadda da wannan isarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama bai rage komai ba bai ƙara komai ba saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya karbi wato duk rahoton kuma sannan ya zartar ya kuma yadda da shi sai laraba suke ɗaukar ku kamar kada an ce sa hannu to suke ɗaukar kamar wato yadda kenan نعم
فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نفر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم أسر الله أكبر
وتولى عنهم يا رسول الله tunda ka kira su kuma ga mu'ujizozi da suke tabbatarwa kai manzona ne ga littafi alƙur'ani wanda yake cikakke ka isar da saƙo kuma ga littafi wanda bai bar komai ba tibiyanan likulli shay'in saboda ko su ɗauka ko ba su ɗauka ba amma dai gashi kayi kayi kayi sai ci gaba da ta ka suke to saboda ka rabu da su kawai kyale su akwai rana mun ce li kullin naba'in mustaqar wa kullu amrin mustaqir ai akwai rana wacce za ta zo ce ranar kin dillanci yawma yadda udda'i ورش يدعو shi ba a cire wannan wayun ba amma a haf yau mai yada udda'i yau mai yada udda'i a awar shi ma kai wato za a cire wannan waw din amma ana cewa da'i ko da yake yar ya din wato ya'un sai a mayar ta ja cewa idan ba a wakafi ba ne za a iya furici da ita yau mai yada da'i tunda har an yi niɗiƙi da ita to har ma shaddada take kanta za a ja ta yau mai yada da'i ila shay'in nukur amma kamar yadda aka je an karanta yau mai yada da'i to nan da an yi waƙafi da ba a yi waƙafi ba haka zai tsaya amma idan an yi waƙafi kamar yadda za mu gani a can a gaba yau mai da udda za a ce tunda wannan hamdar ba baka ce ba ranar da mai kira zai yi kira shine mala'ika asrafilu wanda zai busa ƙaho na tashin alkiyama zai kira zuwa mai ila shi'in nukur zuwa abu wanda ake ƙi ake jin tsoronsa shi ne ranar tashin kiyama inda za a mutu gaba ɗaya shi kenan an gama rayuwa kenan kafin kuma a sake tashi kila a yi wajen shekara arba'in tashin alkiyama tana da ban tsoro tana da firgita baka san makomarka ba ba dama ka dawo duniya akwai tsoro iri-iri babu inuwa babu ruwa babu abinci duk wani abu da ka sani wanda ake rayuwa da shi a duniya babu duk wanda ka gani da shi so saka masa aka yi saboda abin da ya yi a duniya na kirki kawai in ka ga mutum a inuwa to dama a lissafa suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su guda bakwai ne mun faɗi ma a karatun baya wanda shi kaɗai hawaye ya zo masa da ya tuna Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin wanda za su shiga inuwar Allah ranar da babu wata inuwa sai tasa ba kamar nan duniya bane akwai inuwoyi akwai inuwar ɗakuna akwai inuwoyin bishiyoyi akwai inuwoyi ga sunan iri can ko babu ko ɗaya to kawai da haka ta zama shay'in nukur tashin alkyama wani abu ne wato da ake ki wani abu ne mai barazana wani abu ne wanda ya kasance yake firgita a hawali yawmul qiyama muke roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sahale mana muke roƙo Allah subhanahu wata'ala ya kawo taimakonsa mu samu sauƙi a wannan rana kusha'an za ka ga mutane abasaruhun idan dinansu kusha'an duk a ƙasƙanci ido ya rena fata saboda kawai sauraro suke in sun ce a lokacin da shi mai kirin yake yin kira din kuma duk an ɗaga ido ana kallon sa gaba ɗaya duk filin tashin kyamun shi ake kallon ranar da muhuɗi'ina za su yi gaggawa ilar da'i zuwa mai wannan kira wai zuwa filin tashin alƙyama inda za a haɗu a taro za ga wato ya karju na mil ajidasi suna fitowa daga cikin kaburburansu wanda ke nan aka binne a kabari ma dabbobi suka cinye mutum in ma faɗuwa ya daga sama ƙasa ta cinye in ma ruwa ne cinye duk dai gabaki duk duk an koma fa ƙasa sannan to saboda duk fitowa za ai ba kowa duk an koma ƙasar za a ta gaggawa ila da'i kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke kashi atan absaruhu سأل السائل يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر dan shine wannan kenan da suratul qamar za su ta fitowa daga cikin kabari ka annahum jaradun muntai kai ka ce fari ne waɗanda suka taru suka yi yawa kamar yadda Allah ta yake cewa kal farashil mabasus kaman kwari irin na kwalkwala ba ta fly to kaman su kawai za ga mutane ne fa ba fara ba ce ba kwalkwala ce mutane ne kawai far za su fito daga cikin kabari muhuɗi'ina iladda suna gaggawa da sauri zuwa mai wannan kira to a wannan ranar ne ya ƙul kafiruna sai kafirai su rika cewa haza yawmin asir lalle wannan wata rana ce mai mutuƙar wahala mai baƙin ciki, mai ɓatare, mai gigitawa, mai firgita. Muminai kuwa? Su kwa ya sa'a nuruhun baina aidihin wabi aimanihim. Bishira kuma lema jannatin tajari min tatil anar kalili na fiha. Zalika huwa fawzul ko kuma nuruhum ya sa'a bayan wato haskensu yana tafiya a gabansu suna cikin aminci ko kuma nuruhum ya sa'a bayan aidin wabi aina manin haskensu yana gudu a gabansu da damansu da hagunsu suna ce rabbana atamnana nurana wa gafir lana innaka ala kulli shay'in qadir wannan ne na suratul tahrim shine ya fara cewa nuruhum yasa baina aidihim amma na sabaha kongorama suratul hadidi shi sai ya fara yasa nuruhum wannan shine bambancin su aya tana nuna maka matsayin muminai a ranar tashin alkiyama da matsayin kafirai shi su kafirai a duhu suke da su da munafukai yau mai ƙulul munafiku na wal munafiƙati lillazi na amanu a wannan ranar ne munafukai maza da munafukai mata za su gaya wa muminai zaruna na kata bismin da Allah ku ɗan jira mu ku ɗan dakata mana mu ɗan ɗosana min nurikun daga wannan hasken naku sai a ce da su irji uwara aku to ai sai ku koma bakin duniya wa'annan nan da kuka su da hasken ba a nan su ma suka ɗosana ba daga duniya suka zo da shi kuma sai ku koma duniya sai ku zo da naku faltamisu nura ku nemi haske kuma kan su rufe bakinsu sau da zuba bayyana hun sur sai a kawo katanga da ta ta zama tsakaninsu ba za su iya ku kuma ƙara ganinsu ba ita wannan katakan lahu babun baɗinhu fihin rahamatu wa zahiru min ƙibalihil azab cikinsa rahama ne inda mummune suke wa zahiru bayan kuma daga fuskarsa al'azab azaba ce da za a waɗannan kafirai da waɗancan munafukai dama wutar munafi ta kafiri iri ɗaya ce wa adalalin munafiki na wal munafiqati wal kuffara nara jahannama kadijin fiha hiya hasbuhum wala anahumullah wala hum azabun muqim wuta su iri ɗaya ce saboda haka Allah ta'ala ya kare mu da kafirci da munafici ya tabbatar da mu akan tafarkin sa madaidaici tafarkin muminai Allah ta'ala ya ce wa mai shaƙin rasula min ba'ad ma tabayyana lahul huda wanda ya ƙi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan gaskiya ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minina amma sai ya bi tafarki ba irin na muminai din nan ba nuwallihi ma tawalla za mu ba shi abin da ya nema za mu ɗora masa abin da yake so to amma a ƙarshe fa wani sulhi jahannam mu sanya shi cikin wutar jahannam mai ƙone in an ce ku ƙonewa a cikin wutar jahannam to wa sa'ad masira mu koma ku ta ɓaci kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana a cikin sautin nisa na'am كذبت قبلهم قوم نوح
كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منحمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان قسر ولقد تركناها آية فهل من مدكر الله أكبر kazabar qabalahum kafin ƙurishawa jama'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama qaumu nuhi mutanen annabi nuhu kazzabat wato sun ƙaryata su ma sun ƙaryata da abdana wa kazzabu abdana fa kazzabu abdana sai suka ƙaryata bawanmu shine annabi nuhin alaihi salam wa ƙalu suka ce majanunin cewa mahaukaci ne waza bijir an gargaɗe shi an gargaɗe shi amma ya ƙi daina wa'azin tunda sai da ya shekara dubu yana yin wa'azi ba hamsin ba shekara dubu kafin ya fara wa'azi ba kuma shekara dubu ba kuma a'a wai shekara dubun tana an ɗeba ne daga rayuwar da ya bayan an halakar da mutanensa ba sai mutum ya game da shi da shi kawai saboda tsabar reni saboda an fi shi yawa ya ya bai zama ya shaƙe shi har sai ya daina numfashi kawai ya jefar da shi a nan a gobe haka ne a jibi haka ne wannan titin ma in yi ba haka za a yi ma nan ma in yi ba haka za a yi shekara dubu ba hamsin wadda kadarsa na nuhan Nuhan ila ƙaumihi. Allah ta ce mun aika annabi Nuhu zuwa mutanensa fala bisa fihim alfa sanatin illa kamsi na aman ya zauna cinsu shekara dubu ba hamsin. Ba ka zahu mu tufan wahum zalimuna ruwa cinye su suna masu zaluntar kansu. Allah ta'ala shi sai muka halakar da su a sahabar safi fa anjina wa anjina wa ashabar safina muka tsere da su da waɗanda suke cikin jirgin nasa waje annaha ayatan lil alami muka saka kuma wannan jirgin ya zama aya lil alami ko dai zai ta zama ya wanzu kamar yadda fir'auna har yanzu gashi yana nan kamar yadda Allah ta'ala shi ma ya faɗa za mu fito da da kai zai ta koyi liman kalfaka aya don ka zama wata aya ga waɗanda za su zo daga bayanka ko yanzu kake son ka ga fir'auna za ka gan shi to haka ma shi ma wannan jirgin ruwan yana nan yanzu ana ta nuna shi kwanan nan a kafofin yaɗa labarai yana nan jirgin fada'a rabbahu tunda sun ƙaryata shi sun tozarta shi ya tabbatar kuma shikenan ba wani wanda zai imani shikenan sun fi ƙarfinsa shine sai ya roƙi ubangijinsa fada'a rabbahu anni magaluban fantasir ya rab fantasir ka taimake ni ka halakar ka ɗauki fansa fansata daga waɗannan mutanen ka halakar da su ni magalubin ni an yi rinjaye da ni an fi ƙarfina wannan addu'a Allah ta'ala ya karɓa take damar ya ce rabbi latar al'amil kafi da yara sotu nuhin alaihissala aka halakar da su ɗin gabaki da aman yadda aka yi shi ne fafatana abawaba sama'i bima'in munhamir Allah ta'ala ya nufi cewa ya je ya kera jirgin ruwa ya kera wannan jirgin ruwan kamar yadda tafasir na kira jirgin ruwan ta zo a surtu hudin bayan da ya gama kira jirgin ruwa kuma Allah ta'ala ya nuna yadda ruwan ya fito a surtu hudin da kuma suratul mumini saboda haka fantakal ma'u sai ruwa ya fito daga ƙasa wani ya zo daga sama fantakal ma'u mafata na abawa ba sama'i muka buɗe ƙofofin sama da ruwa bima'in da ruwa min hamir wato da idan dina min hamir wato mai idan dina ai muka buɗe sama da idan dinan ruwa saboda haka ruwan ƙasa da na sama suka haɗu ala amrin ƙada ƙujir bisa wani hali da Allah ta'ala ya nufa wa hamalnahu muka ɗauki annabi Nuhu ala zati alwahin wadusur abin da ya kasance mai itatuwa mai katakwaye wadusur da kuma ƙusoshi daga jin wannan kasan wato jirgin ruwa kenan an siffata shi amma ba a faɗi sunansa ba can kwai cewa an jena wa ashabat safina ko kuma filfilkil mashahun muka tserar da shi filfilkil mashahun cikin ƙatin jirgin ruwa da yake cike saboda haka muka tserar da shi da shi da waɗanda suke ciki suka tsira mutane fa ma amana mahu illa qali sai yan kaɗan ne suka yi imani da shi ila an ce mutum arba'in ne kawai mutum tamanin ne kawai sannan kuma duk wani mai rai dabbobi ne ko tsuntsaye ko ƙwari su ma ya ɗauki min kulli zauji nufinai kowane ya ɗauki aure aure aure aure kawai isaka duk sauran sun kai miliyan nawa nau'insu ko biliyan nawa ne duk suka halaka tunda ba sa cikin wannan jirgin babu wanda ya tsira hatta ɗan sama da yake sha ya asumuni zan je gurin wancan dutsen zai tsare ni ba zan dilme ba ya hango kumfan ruwa ya ɗauka dutse ne ya la asumuni yau ma illa marin yau yau ku ba wanda ba wanda ka dawo ka shigo fa nan fa ina yake shi kenan shi ma ya halaka daga cikin waɗanda suka halaka ta jari bi ayuna wannan jirgin ruwan yana tafiya bi ayuna da taimakonmu da kiyayewarmu ba abin da ya samu jirgin bai lalace ba bai huje ba kuma ba wanda ya faɗo a ciki har sai da aka kai inda za a kai wastawat al-judi ita tabbata a wani gu da ake cewa judi wakila a wancan aya bu'udan lil qaumi zalimi to Allah ta yake to wannan shine fa jaza'a irin sakamako kenan liman kana kufir ga ga wanda aka kafircewa aka kiyarda da abin da yazo da shi na gaskiya kaman annabi nuhu ko kuma jaza'a liman kana kafar sakamako ne na wanda ya kafircewa Allah yake kin karɓar saƙo daga annabawan Allah walaƙar taraka na ha aya sai muka bar wannan jirgin ruwan ya zama aya ai wannan za ta alwahin ɗin wannan mai itatuwan da kusoshin sai muka bar ya zama aya a halin muddakir to ko akwai wanda zai wa'azutu idan ya ji wannan kissa ba wannan shi ne ƙarshen kissar annabi Nuhu alaihi salam wanda tafsiri ne na abin da Allah ta'ala ya faɗa a surar baya suratul najmi wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum azlama wa adaga yanan ya tsaya a wancan sura amma anan kun kun ga irin yadda ya faɗaɗa sai kuma kissar annabi Hud da shi da mutanensa wannan aya fafata hana abuwa ba sama ya zamu ce kishiyar wacce muka faɗa ce da sai da muka zo nan ma muka faɗa shi kenan ita kuma idan jinin ne ya kasance baya zuwa mace in dai komai yana tafiya normal kamata a ce duk bayan kwana ashirin da takwas jininta na al'ada ya zo. Har yanzu wani bayan kwana ashirin da takwas wani ya zo, bayan kwana ashirin da takwas wani ya zo, wannan shi ne normal. In ya rage ba normal ne sosai ba, musamman in ya rage da yawa, haka nan ma in ya ƙara. In ku ya zama ba normal ba, to ba zancen ciki kenan. To, ban na a ce ya yi wajen kwana arba'in ya yi wajen wata biyu bai zo ba ko kuma ya yi ta zuwa iki ɗaukewa a yi kwanaki a yi watanni ko kuma ya zo sau biyu a wata ɗaya ko sau uku ya zama yana wasa kenan duk wannan mai yin wannan da izinin Allah ba za ta yi ciki ba wanda ake magana a yanzu shine wanda baya zuwa lokacin zuwansa yayi bai zo ba kuma babu wata alama da aka duba aga ta ciki babu ciki to shine sai a rubuta ita wannan aya hana abawa bas sama'i bima'in munhamir wa fajjanna al-arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir misal ada aka rubuta bismillah a zo a rubuta ita wannan aya a yi salati na annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda malamai suka saba yi a irin wannan sukan ce wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam a ƙarshe bakwai bakwai kwana bakwai to za ka cewa jinin ya zo kuma al'adar ta daidaita in an gaba haka ba to lallai zai zama akwai wani abin daban wani lokacin jinin yakan ƙi zuwa saboda wani abu wani lokacin kuma yakan zo da yawa saboda wani abu wani lokacin kuma ba ma jinin na al'ada ɗin ba ne yana suna ƙoƙarin irin tsarin iyali ɗin nan ta sanya wani abu da zai hana haihuwa yakan musu rauni wani lokacin kuma kaga jini yana zuwa wani lokacin kuma shaidanu ne suke bugar wata jijiya a ce mahaifa jini yake zuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai wata sahabiya amsa to saboda haka za mu gane cewa akan samu tangarɗa da rashin zuwan jinin al'ada ko dai wani abu ne kawai na halitta wanda yake faruwa a cikin mahaifa ko waɗansu gaɓoɓi na haihuwa kamar female reproduction ko productive ko kuma gaɓoɓi na haihuwa female, female wato reproduction, reproduction reproductive organs abin da ya shafi fallopian tubes abin da ya shafi irin su ovaries abin da ya shafi cervix abin da ya shafi pelvis irin waɗannan kai ka ɗauko tun daga ma wajen ƙoda wajen um, urethral urethus haka wato irin igiyoyin nan na koda har ka zo kan mafitsara duk wayannan suna haɗe to aka samu tangarɗa tunda duk a haɗe suke sukan iya sabota cewa jini ikizuwa ko saboda wani guri ya toshe ko sun yi sardinyar sandarewar jinin wato a wani guri sannan to sai zuwa. za a samu waɗansu kuma ƙila ma ba su fara yin jinin ba har a kai tsawon wani lokaci a ce yarinya ta kai wajen shekara goma sha shida sha biyar babu jini ba ta fara ba wannan da za a dubi sauran gaɓoɓin jikinta musamman waɗanda suka shafi mata ko abin da ya shafi ƙirjinta ko abin da ya shafi mararta to za a samu su ma sun canza ko a samu marar ta babu gashi in akwai gashi ma zama gashi ne irin na maza ba ya fito da tsari irin gashin mata ba ko kuma a kirjinta ma ba nununa ko muryarta kamar muryar maza to wannan kuma sai a nishi lalle hanyoyin da za a bi sai da za ta dawo normal da yawa akwai wani a tangarɗa na ko homus hakan nan estrogens da sauran irin homo kuma waɗanda su ne suka haɗu suka mai da mace ta zama mace ɗin amma insha Allahu ‘yan watanni nan baya bisu wata biyu zuwa uku ba mun fitar da wani abu wanda idan ya kasance ɗin cewar ba na ɗaya daga cikin irin abubuwa kamar yanzu insha Allah tun da mun fara wannan ba za mu zo mu yi bayani kenan na abin da ya shafi da akwai abin da aljanu ne suke saka akwai abin da sanmu ne ake yi insha Allah za mu bayani kuma in ba na sanmu bane in ba na aljanu bane to kuma mun tana da har yanzu wani abu wanda zai zama cewa insha Allah da tasha duk abin da ya tattoshe in ya daddaskare mara ta daddaskare mahaifa ya tattoshe waɗannan abubuwa duk za su buɗe jinin ya zubo gaba ɗaya ya kasance marata ta tsarkake kuma idan tana buƙatar haihuwa in mai aure ce shikenan sai ta ci gaba da samun ciki kuma da haife-haife in kuma ma dai ba mai aure ce ba dai ta dai tsarkaka kuma za ta ci gaba da yin al'adarta a ɗabi'ance kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicce ta to saboda muna fata Allah subhanahu wata'ala abubuwan da muka karanta ni izina da shi ni aiki da shi wanda muka faɗe shi daidai Allah ka ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma ka gafarta mana Allah ka yi mana wannan cuta ta corona da sauran cutoci ka ba mu mafita cikin wannan wata mai alfarma ka nufa kafin ya wuce duniya gaba ɗaya ta hau tudun na tsira kamar yadda annabi Nuhu dinnan alaihi salam da shi da jama'arsa suka hau tudun na tsira aljudi mu ma muna roƙon haka ya rabbal alamina game da wannan bala'i na corona rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sallallahu wasallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما